ake da turbaya da nuhin tsalki ƙasa ko abin da ke tsaya matsayinta yanzu wannan ma da mi an kai tiles ɗin ga ƙasa da marbles duk abin da kasan da henti da siminti duk ƙasa ne to su abin gansu abin ga aikin dan adam ya canza ta ƙasa ce amma aikin da to da aikin dan adam ya canza ta ta zanna jastatta oh ga ɗayyiban matuƙar ɗayyiban na shi kenan bai da illa to shi ne ya ce babun fi mallam ya ji dilma a babi game da wanda hukuncin wanda bai samu ruwa ba to yaya zai yi abin ga jawabin man shi ne ya tayammamu wajibin alaiha an ya tayammama wasu fatit tayammumi da kuma siffar tayammamat ya ce a tayammumu tayammama ya jibu tana wajaba la'adamil ma'i saboda rashin ruwa baka samu ruwa ba fi safar cikin halin tafiya sai malamai sun kace wal hadar hada halin zaman gida hadda wanda a gida ko kuma ta shi ɗaya ka rasa ruwa shi abin da ya ɗauka to ko baka da su inda cikin gari na kaɗan zagaya kana samu shi yasa ya ce fistafa da kawai to in ka zagaya baka samun bafa hukuncin ku guda da matafi kaga da ya karasa ruwa ka zan faƙi dulma'i to taimama tana wajaba la'adamil ma'i domin rashin ruwa fistafa da cikin halin tafiya idza ya isa in yayyanki kauna an yaji da hufi lokaci ya samu ruwan cikin lokaci amma kana cikin halin tafiya baka da ruwa kana tsammanin nan gaba kaɗan za ka cimma ruwa to sai ka ɗan jinkirta sallah har zuwa tsakiyar lokaci lokacin da za ka in kana tsammanin samun ruwan wa ya jibu kuma haƙiƙa taimama tana wajaba ma'aujudihi tare da samun ruwan ga ruwan amma kuma ka basu ka yi taimama idza lam yaqdir in ya zan baya da iko alamasihi akan taɓa ruwan fi safarin cikin halin tafiya au hadarin ko halin zaman gida ga ruwan amma yanzu baka iya aiki da shi don mi limaradin saboda rashin lafiya mani'in mai hana mai hana aiki da ruwa kana cikin malaria baka iya alwala ko wanka saboda malaria ko duk da rashin lafiya da gare ka to kaga nan koda akwai ruwa sai ka ba amfani da ruwan ka ba a ruwan ko wanka sai ka yi taimama eh to au maridin ko ko mara shi lafiya ya kadiru ala masihi yana da iko akan taba ruwan rashin lafiya ba ta hana mai yin alwala ko wanka amma matsala tai wala yajidu bai samun man yunawiluhu iya wanda ke miƙo mai ruwan bai iya tashi dan nan yana iya alwala to amma yanzu ga ruwa can babu mai miƙo mai kuma bai iya tashi to shi ma kaga sai ya taimama waka zalika hakan ga musafirin matafiyi ya karubu min hulma wanda ruwa yana kusanta gare shi akwai ruwa kusa garai da ya tafi yana iya ɗebowa ga ruwa can wuri kaza ya san akwai su wayan na'uhu minhu amma abin da ke hana shi daga ruwan nan khawful lususin akwai su bil liturji nan daba su akwai daba su bil liturji yana zuwa diba su to kaga sun yi mai nisa kaga hukuncin su guda da babu su eh abin da ke hana shi minhu daga amfani da ruwan khawful lususin tsoron barayi lusus jam'i na lissun da kasar da lamu lissun barawo sariqun lusus tsoron barayi akwai ruwa amma akwai barayi wurin akwai daba ta suturji wurin nan ausu ba'in ko tsoron namun daji masu halakarwa irin zakoki akwai ruwa akwai tafki wurin nan ko rija amma kusa ga wurin nan akwai namun daji to yana zuwa ɗiba su to kaga dole sai ya basu ya taimama wai za a yi ƙadal musafiru idan matafi ya tabbatar biyu judil ma'i da samun ruwa fi lokar cikin lokacin sallah an haɗa mai wuri kaza akwai ruwa ko ko ya sani wuri kaza akwai ruwa baiwa da kaiwa ba ko sannan yana iya kaiwa wurin nan ya ɗebi ruwan ya yi alwala ko wankan kafin lokacin sallah ya fita to akhara sai ya jinkirta sallah ila akhiri har zuwa ƙarshen lokaci ya zo ya samu ruwan ya yi alwala ta ko wanka sannan ya yi sallah wa in ya isa minhu amma in ya yanke kauna daga ruwan ya yanke kauna ya tabbatar da duk dajin ga babu ruwa to ta yammama sai shi taimama ta fi awwali harkun lokaci da lokacin sallah ya kai ya tsaya jinkiri muna tare wa in lam yakun indahu minhu ilmun wa in idan ilmun ilimi lam yakun bai kasance ba indahu gune minhu game da ruwa bai sani shin dajin ga akwai ruwa ko babu zai samu ruwa cikin lokaci ko ba zai samu ba bai da masaniya to ta yammama sai shi taimama fi wasu ɗihi tsakiyar lokaci sai ya ɗan jinkirta sallah kenan ya ci gaba da tahiya ko yana cin maruwa in ya ga tsakiyar lokacin sallah ya bai samu sai ya taimama ta ya sallah waka zalika hakan ga in khafa in ya ji tsoron Allah ya dirika Allah ya dirika a cewa ba zai riski ruwa fil wakar cikin lokaci ba akwai su amma yana ganin yanzu kafin ya ci musu lokacin sallah ya fita to da ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita yayi taimama yayi ta bayan lokaci da yayi arwalla yayi ta bayan lokaci da yayi ta farkon lokaci da taimama wanda yake yayi taimama yayi saboda mi saboda maganar mai lahalari yace wallahi hillu wallahi wallahi hillu ta'khirus salati li adami dahara baya halatta jinkirta sallah saboda rashin tsarki wa man fa'ala zalika wanda ya aikata haka nan ya jinkirta sallah saboda rashin tsalki faqad asarabu ya saba ma ubangiji ne ashe kenan do halin da hake cikin rashin tsalki in dai san lokacin sallah ya kama ita yi mamaka kai sallah kamar mutum wanda a tsari sel sel cikin bokita aka yi tsari kun babu buta ta kamun ruwa jikinka hitsari tuwahinka hitsari kuma na inda kake inda za ka sallar hitsari to ga lokacin kuma ba su hishe ka ka tai ka wanke jikinka ka samu tuwahin ƙwarya za ka yi to sai ka bar sallah haka hito sai ka yi sallah ka haka nan da hitsarinka fattakullaha mastadatun ku bi Allah gwargwadon samun ikonku kuma in ka hito ka wanke tuwahin ka ka wanke jikinka ba a ci haka maimaita sallah ta kai makka ta kai madina sallar ka ta yi amma kaga wasu saboda rashin sani ba su yin sallah sai sun hito yan ga tambayar su ce ai wallahi wandon su bai da tsalki ko wuri bai da tsalki ko kaza to ba su karanta lahalari ba mai lahalari ya ce wallahi hillu ta'khirus salati ta'khirus salati li adami dahara bai halatta jinkir sallah don rashin tsalki ba da rashin tsalki ba tsalki sharadi ne amma ga wanda ya samu ikon yi to wanda bai da iko fa sai shi sallah ta yi haka nan kamar suturtar da al'aura ai kaga sharadi ne fuskantar alƙibla sharadi ne duk waɗannan sharuɗa ne barin magana duk suna cikin sharuɗan sallah ko to madalla to kuna cikin tahiya sai kun ka haɗu da armed robbers ko bandits sun ka tare ku sun ka amshe komi har tuwahin jikinku sun ka bar ku tsirara amma sun ka sake kun ka ci gaba da tahiya haka nan lokacin sallah yi za a yi sallah ko ba za a yi ba sai ku yi sallah ku to ya za a yi ya za a yi to wa zai limanci sai bai askari ya ce sai a sami guda ya yi liman amma ran nan mamu duk kowa ya runce da wanda duk ya buɗe ya danu ne sallah ta taɓa ci haka mai askari ya ce yana cikin askari sai su yi sallah gadina in mun daga risala sai askari za su yi sallah runce da ido liman ɗaya zai buɗe ido ne amma su ma mu kowa ya ruhe wanda duk ya buɗe ido ne sallah ta taɓa ci baɗalar salatu yace ga kauli na biyu sai yace ko ko a a su yi sallah daban-daban kowa ya samu wani wuri ya labe ya yi sallah ta amma da sallah bata faɗi ba saboda rashin tuhayi to hakan ga fuskantar alƙibla sharaɗi ce kana cikin ta yaɗe mata kama ka kasa gane ina alƙibla kuma babu wanda zai nuna maka shikenan sallah ta faɗi to to ga mazhaban malikiya mai askari sai yace sallah biyar zakai sallah biyar ko hudu hudu sallah hudu za ka yi sai ka fuskanci nan ka yi sallah ka fuskanci nan ka yi sallah ka fuskanci nan ka yi sallah ka fuskanci nan ka yi sallah ko wace ta saura ta zama ma nafila ya wahalshe ka shi ko annabi sai ya ce a a zaɓi inda ya kwanta ma ga rai ina ka ba ka yi rikici ba yanzu ka kasa gani inda alƙibla kun ba mai gwada ma kun ba abin da zai abin ganka to shi ke zaɓe inda ya kwanta ma sai ka yi sallaka in ka yi ‘yan an ka jima ko da ta bayyana yamma ta ka fuskanta sallaka ta yi a yana mata kunu yi dir aina ma tuwallu fasamma wajihun lahi duk inda kun ka fuskanta can fuska Allah take kaga ga wanda bai gano inda alƙibla take ba wanda ya kuskure ma alƙibla ya salla ba daidai da alƙibla ba in ya gano ga alƙibla sai malikiya za mu ci mai cikin risala ga insha Allah sun ka ce in akwai sauran lokaci ya ranka in lokaci ya hita ta yi to ko akwai sauran lokaci babu ranko a kai ne su ma da sun ka ce ya ranka istihbaban ba wujuban ba ina fatar kun fahimta to mu koma makaratunmu to shi ya unhanin fiqihu wannan tafsilin kaga da kyakka same cikin hadisai hadisai suna zuwa dunkule me zai fayyace maka hadisan da ayoyin qur'ani fiqihu shi yasa koda kaji wasu na cewa asu billahi su yadda rike ƙarya ta su kai da hasada ɗaya ta dai giving dog a bad name so as to have way of hanging a shi ɗaya na a dai samu kafa suka su billahi ba ai ba su yadda rike ba ai bacin imam malik su kai da ya muni lahimmi kaji to gashi yanzu risala ba fiqihu ta ba to wani ya samu karatunta ah iya ka rashin ta faɗi na su sun yi biyu babu an wuce su fiqihun da suka takama mun karanta shi kuma mun mahi su fahimta ta yan Allah ya so ba su karanta hadisai mun ko mun karanta fiqihun mun karanta hadisan mun karanta qur'ani kaga the difference is very much clear su guda sun ka tsaya gare fiqihun kuma shi ma rubabe rubabe sun kai abin ga ba a kallo ma yanzu ulmar'atu abin ga ardida'u yake addir'u alhasifu asabigu walhimaru allati taqanna'u bihi walhimaru da jaki allati taqa wanda take lulluba da shi to wanga ana cewa ya fahimci karatu wanda ka fassara himarun jaki da attahir ya ce innal himara wa rakibuhu himarani wa sharruhu ma rakibuhu da jaki da wanda aka haibe sa gare jakai biyu kenan wanda ya shari shi mahayan ta Allah ya shirye da mu in ka dauki asaben ga bulugul maraka bulugul maraka bulugul rikici haka aka yi mai wai bulugul rikici wai rikici a cikin wani rikici a cikin bulugul maraka rikici ko kwara guda babu cike iyaka kai an da rikici kai da ba karanta ba ba sani ba to mallami babban malami amma ko bulugul muran bai sani to me ya sani na hadisi ka ko bai sani shi yasa ka ganin manyan mallaman su ma sai ya ce wanga hadisi mauqufi na an tsaye sai wa tsaye sai wai mauqufi wanda an ga tsaye sai marfu'i wanga an dauka kashi bai san ina to zuwa ina zuwa sama ta bakwai ko ko zuwa ina eh dara kudi a karje hu dara kudi ne gidan gidan kada ka san kudunin kada dara kudi ne gidan kada ya hissai kuma ya gaske su annan hmm to ka gani to Allah ya shirye da mu to duk waɗanga bayanai da suka yi abinda suke kokari hadisai ne da sun ka zo dunkule suke budawa suka tafsili sai dai shi ko al'adar duk wanda ba ma'asumi ba ba a rasa kurakurai ga ayyuka nai to cewa mallan yayi kure wuri kaza ba shi ya nuna suka tai akai ko ba a yadda ko an nuna an hishi ilimi ko bai da ba shi an manoha ba duk wanda abbe wanda ba ma'asumi ba dole ya kure to er is human eh to to mu tafi ina yake yace wa illam yakun indahu minhu ilmun in ilimi bai kasance gu na ba minhu game da ruwan shin dajin ga akwai ruwa ko babu ruwa ba an ce in yana tsammanin samun ruwa bai jinkirta sallah har tsakiyar lokaci to yanzu bai da ilimi shin akwai ruwa ko babu to tayammama sai shi tayammama fi wasa dihi tsakiyar lokaci ya dan jinkirta kaɗan in tsakiyar lokaci ya bai samu ruwa sai shi tayammama ta yasa wa kadhalika hakan ga in kafa in ya ji tsoron Allah ya diri kalma'a cewa ba zai riski ruwa ba filwakar cikin lokaci waraja amma ya kaunaci an yi dirka hufihi ya riski ruwan cikin lokaci yana tsoron wai ko ana samun ruwa ko ba a sa amma dai ina kyauta da tun dajin ga dai bayyuwa a ce babu ruwa kaga ba ya kini gare shi ba ko to shi ma shi ma mi a hukunci ne kenan ta yamma mafi wasaɗihi shi ma to sai ya jinkirta tsakiyar lokacin sai shi taimama waman tayammama duk wanda ya yi taimama min ha'ulaye da cikin waɗannan in kan lisafa mutum bakwai ya lisafa to duk wanda ya yi taimama da cikin waɗannan da an ka ambata sun masu balma a sannan ya samu ruwa filogai bayan ya yi taimama ya yi sallah kayan lokacin sallan ne ya ta sai ga ruwa ya samu dama ba ya yi taimama saboda rashin ruwa ba to ko ko ga ruwan tsoron barayi ko tsoron 'yan fashi ko tsoron zakoki na hana mai to sai ga ga ruwa sun asabal ma a sannan ya samu ruwa filwakar cikin lokacin sallar lokacin bai wuce ba ba da an salla bayan ya yi salla to fa'ammal maridu amma mara shi lafiya alladhi lam yajid wanda bai samu man yunawiluhu iya wanda kai miƙo mai ruwan ba falle id shiran ka sallat sai shi alwala shiran ka sallat waka zalikal kha'ifu hakan ga mai tsoro min ba'in daga zakoki wa nahwi hada makamancin su irin barayi shi ma kaga ga ruwan amma tsoron su ya hana mai yi ko to sai ya samu ruwa fil waqati shi ma abin ga ya ranka sallah falle ed waka zalikal musafir hakan ga matafi allazi ya khafu wanda ke tsoron Allah ya dirka alma ba zai riski ruwa fil waqti cikin lokaci ba wayar ju amma yana fata an ya dirka hufi ya riski ruwan cikin lokaci shi ma to sai yayi ba an ce ya jinkita za tsakiyar lokaci ba tsakiyar lokaci ya tayyama ya sallah kahin lokacin ya hita sai ya samu ruwan shi ma yayi arwalla ya ranka sallah muna tare gairu haulai amma waɗanda ba waɗannan ba wallahi idu bai mai da sallah sauran bakwai an ka ambata to yanzu ya kawo uku uku din nan ko hudu su duk in sun samu ruwa cikin lokaci to amma su ma da ko da sun ka samu ruwan lokacin sallah ya wuce fa su ma kaga ko ga malikiya ba su rankawa ina fatar kun fahimta in sun samu ruwa cikin lokaci an kace su ranka amma dai shi duk wanda yayi ibada gwargwadon samun iko nai to ba a cewa ya ranka sallah wannan magana kaga ba tunda Allah ya ce fattaqullaha mastada'atum ku bi Allah gwargwadon samun ikon ku wala yi salli salataini mutum ba zai sallaci salloli biyu na farilla ba bi tayammumin wahidin da taimama guda min ha'ula'i da cikin waɗannan mutane bakwai da anka ambata waɗanga da anka ce ya halatta gare su yi taimama ko to ba a yadda mutum ya sallaci salloli biyu na farilla da taimama guda ba illa maridun sai fa mara shi lafiya la ya kadir wanda bai da iko alamar silma'i akan shafar ruwan lidararin domin cuta bi jismihi da aga jiki ne mukimin tabbatatta cuta tabbatatta ba mai gushewa ba ko ko tabbatatta har zuwa ƙarshen har lokacin sallah ya fita ina fatar kun fahimta to shi an ce ya halatta gare ya yi taimama ya sallaci salloli biyu da taimama guda to sai malamai sun kace taimama substitute ce ta arwallah wanda bai da zamayya alwala ko wanka an kace ya mai gurbin ta taimama sai sun kaga badali ce kenan ta alwala ko sai sun ka malaman usulul fiqh sun kasa kaida sun kace al mubaddal lahu hukumul mubaddal abinda an kai tabdili da shi yana da hukuncin abinda an ka baddala shi da shi don haka ashe kenan taimama an baddala ta ne da alwala wanda bai iya alwala sai shi taimama to ashe kenan taimama hukuncin kuta guda da alwala ya halatta a yi salloli biyu na farilla da alwala guda ko bai halatta ba a shi ne ya halatta a yi da taimama ina fatar kun fahimta ya halatta a yi da taimama duk abin da ya halatta a yi da alwala ya halatta a yi shi da taimama ya halatta ka yi alwala yanzu ka yi sallah a zuhur da ita in ba ta karye ko bai halatta ba don ka ya halatta ka yi taimama yanzu ga in a zuhur ta taho ba ka yi sallah da ita hukuncin su guda da alwala tamaman ina fatar kun fahimta wa ƙila sai dai wanda ya yi taimama saboda rashin ruwa daga baya ya samu ruwa to yanzu baka da halin cewa ya ɗazu na yi taimama sai ka koma sallar taimaman nan wannan dole ka yi alwallah wa ƙila kai shi ma mara shi lafiyan da an ka ce an yadda mai ya yi sallah biyu taimama an ce ya tayammamu zai yi taimama ne da kulle salatin ga kowace sallah kaga an walwala saukin da an ka yi mai wa ruwaya hakika an ruwaito an malikin daga imamu malik rahimahullahu fi man zakar salawatin game da mutumin da ya tuni salloli bayye ba ko ya manta ko sun kubce mai saboda wani dalili salloli na farilla to an ruwaito daga malik an yi salliha yana iya sallata su bi tayammumin wahida da taimama guda in qada'i zaka yi amma dai salloli dai waɗanda ba ƙada'i ba to baya halatta ka yi sallah farilla biyu da taimama guda tunan darasi yake na ya kamata mu tsaya wata yammumu bisa da tsayar to yanzu ya kawo ma taimama siffar taimama practically gobe insha Allah ta'ala sai mu yi shi sai mu tsaya nan madal to kaga waɗanga hukunci hukunci shine fiqhun kuma fiqhu sun ɗauka ya an ka ce fiƙihu waɗanga littafai lahalari ƙawa'idi ishimawi iziya risala askari muktasar da masu su ɗaya littafan fiƙihu ai fiƙo ya faro daga ƙur'ani to ma kana almu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wala allahum yarji'una don mi ba a samu baya kamata ga mu'minai su fita yaki gaba ɗaya a kwashe koyar da kwarkwata a tayurin yaki a'a a raba wasu su tayurin yaki wasu su neman ilimi ina fatar kun fahimta liya tafaqahu fi don su neman fahimta addini kaga fiqh nan to zamanin da ayar ga ta sauka da mi wannan littafin fiqh nan to kaga da mi ake neman fahimta addini qur'ani ashe littafin fiqh na farko shine qur'ani duk hadisan nan littafin fiqh ne dama mi amma ana fiqh mi amma ana fiqh da Hausa fahimta fahamu fahimta to da waɗanga ɗaya aka fahimta addini a waɗanga ma da baya an kai su da ƙwar'ani ake fahimta addini da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa khulfun fihi mal ilmu nazbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi ilimi Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabban manzon Allah ya ce shi ya ilimi ba wai ka huwakka akan mal ilmu nazbuka lil khilafi safahatan sabani saboda wauta tsakanin wani malami da manzon Allah wannan ba ilimi manzon Allah ya ce kaza mai risala ya ce kaza an ce an kawo hadisi manzon Allah kace to ai mai risala ya ce to mai risala darajar ta guda da manzon Allah kaga wannan ba ilimi bane rashin fahimta addini ne ka gani kuma abin da ake yi yanzu kenan yasa yan kakkawa hadisi na farko dai sai a ce ayyar la'ihi na mai addalilin la'ihanci ne ba su haɗi to yan an haka su la'ihan tashi sai a ce to ya saba mazhaban mu dai muna rike da mazhaba da ka ƙara bagar sai a ce suna makiya maliki makiya maliki to to kaddara in rashin karɓar maganar wani kiyayya ta to da wanda ya kiya da maliki da wanda ya kiya da manzon Allah wahiban nan kai ko ka bai wanda mun ka maga kai ko ka bai ta manzon Allah don haka in muke amalin ki muke muke kai ko muke manzon Allah haki to ba wanda ya lizumta ma ma bin malikin kai da maliki don mabiya kuke amma shi manzon Allah baka zama musulmi ma sai ka bi shi to to Allah ya shiryar da mu mu ba mu kiyaya da kowa ko ba mallan ko ordinary mutane ba mu kiyaya da su balle malaman da mun ka ci faɗi da su ya ka dai rashin tafadi ne kawai ta ku daddaka amma kuma mu abinda ke waɗannan malamai ne na Allah kuma na sunna muna son su kuma muna rike da maganar su amma inda sun kai daidai matsayinsu na mutane suna kuskure to inda sun kai kuskure baya halatta a bi malami akan kuskure la yatba wa alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahili haka malla abdullahi gonda yace ba a biyan malami ga banna gaskiya ana karɓar ta koda ga jahili amma mutum ko da mallami na kasan abu kaza da ya faɗi ba daidai ban to ba ya halatta ka ce ai mallami a ba ba a biyan mallami ga banna ita kuma gaskiya ana karɓar ta ko da jahili ne kaka ce ai jahili ne inda ka san gaskiya ya faɗi ya kan jahilci dai shedan da kahirci shedan ko to ya faɗi gaskiya annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun ya faɗa ma gaskiya ma dai makareci ne don ko ba yahudi ya faɗi gaskiya wajibinka ne ka tabbatar da ita yahudanci ne kuma na can gare shi to madalla sannan ko mallamin ka ya karya kuma dole ka tabbatar da wa karya ta mallan yayi don haka ban tare da mallan nan kam mm haji to Allah ya shirye shi mu to misali manzon Allah ya ce wanda yammanta hadisi kwalan kwalan kuma sahihi wanda yammanta yana mai azumi ya ci abinci da mantuwa an ka tambayi ba mutum guda ba ba ku diba fatahul bari ku gani ba mutum guda ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba mutane zai yawa sun kawo manzo Allah tambayar ga lokaci bayan lokaci duk yayi musu fatawar cewa ka cika azumin ka Allah ya ci shi ka sha shi ka sai mai risala ya ce a za mu cin mai ya ce sai an ranka ihtiya dan to to za a dauka ta manzo Allah za a dauka kaga dole ne mu dauka mallan yayi kuskure sai mu to in magabatan mu irin su mai sun kai kuskure mi an bisa gare mu zage su ko mu aibanta su ko mu yi musu mi a mu roƙan musu gafara Allah ya gafarta mu mallan nan yayi kuskure shi an bisa gare mu shi yasa malamai sun ka rubuta littafai na dauke zargi ga su waɗannan malaman kamar ibn taymiya ya rubuta littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam ɗauke zargi daga manyan malaman na irin su maliki shafi'i abu hanifata da ahmad bin kowannen su kana samun maganganu na inda sun kaci karo da sunna to ibn taymiya ya kawo dalulu wanda kasa suna saba mu sunna kaga zamanin su ba irin zamanin mu na ba hadisai ba su yi ba zamanin su haka ilimin hadisi gano wanga da ifi ne bai yawa ba zamanin su yana primary stage lokacin nan to da yawa ko ɗayan biyu ko dai ya zan kai hadisin da hake rike da wanda magana ta sa su ba san da shi bai kai gare su ba ko ko ya kai musu amma su wurin su bai inganta ba bincike na da baya ya gane ya inganta amma su zamanin sun dauki hadisin laifi shi yasa ba su yi aiki da shi ba da dai sauran uzurrukan da ya kawo to Allah ya gafarta musu wa ma'adallah Allah ya shirye shi mu gaba dai to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik